أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا كشي قوس لنتي كي هكا نجم هذا تو كي هكا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عيسى abdullahi wa rasuluhu abin da ka faɗa cikin wannan larabci ka ce ka yarda tun daga zuciyarka ha bakin ka Allah shi kadai ne shine mai sauri shine mai ƙasa shine mai komai mai kowa shi yayin mu shine ubangijin mu ka yarda annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne kuma ka ce ka yarda ka tabbata Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi kamun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah mai da shi aya yayi shi da uwa babu uba kamar yadda yayi annabi adam ba uwa ba uba yayi hawa'u ba uwa ka yadda ka ce alhamdulillah alhamdulillah da yau ka zama musulmi da abin da ya zama dole akan musulmi ya zama dole akan ka za ka je kai wanka koya maka sallah biyar kullum kuma za ka sha ruwa ba sai rana ta faɗi kai niyya mu karasa wannan azumi tare da kai Allah ya baka dukiya ka fidda zakka Allah ya baka dama ka je haji duk abin da yake haramun ne a wurin musulmi yanzu haramun ne a wurin ka kamar naman alade kamar shan giya muna maka kyakkyawan fata Allah gyara lamarinka a cikin rayuwarka me sunan ka na da Joseph yanzu wani suna ke suna musulmi Yusuf din ne Joseph ma da alhamdulillah sai ka je kai wanka ka tambayi yadda ake alwala da yadda ake sallah duka abokan ka musulmi za su gaya maka insha Allah za a roƙa maka Allah insha Allah وإنا لنحن السافون وإنا لنحن المسبحون ملائكو كما يدعى كفدا بايا وما منا إلا له مقام معلوم جبريل yace wa annabi mu fa mala'iku kowanne mu ya san wurin da baya wucewa akwai mala'ikun sama ta ɗaya akwai sama ta biyu akwai sama ta uku akwai sama ta hudu akwai sama ta biyar akwai sama ta shida akwai sama ta bakwai akwai sidratul muntaha akwai mala'ikun hujubai to shi jibril ya nuna wa annai baya wuce nan bai ta wuce nan ba baya wucewa to saboda haka sai mala'ikun da aka ƙaryan cewa wai su ƴaƴan Allah ne mata kamar suna ba da amsa ne wa kafirai suka ce su su bayin Allah ne wa inna lanahnu safun wa inna lanahnu musabbihun mu bayin Allah ne wanda kullum muna cikin sahu sahu muna bautawa Allah muna masa zikiri muna masa tasbihi وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإنا لنحن السافون وإنا لنحن المسبحون كما يدفر كل سورة تتي والسافات سفا تمو ملائكو من واسين سفو سفو أقبان الله من مس إبادة كما يد مؤمنين سكي سفو سفو أي صلى الجمع إلى صلى الجمعة
وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين إلى متان مكة دا باكو سوى لكنا أهدي منهم با داموني أكا سوكر والتابي لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدي منهم با ba kun ce da ku ne aka saukar littafi aka aiko muku annabi kamar yadda aka yi wa yahudawa suka samu attaura kamar yadda aka yi wa nasara suka samu injila da ku ne kuka samu annabi da littafi ai da kun zama bayin Allah mutanen kirki to ga annabin ga littafin ina maganar ku wa in kanu la yaqulun suna faɗi da law anna indana zikra min al-awwalin da muna da littafi irin na mutan da la kunna ibadallahi al-mukhlasin ai da mun zama manyan bayin Allah masu bautawa Allah masu yin ikhlasi فكفروا به فسوف يعلمون baka baro be fa sawfa ya'lamun abun mamaki kuma ga littafin ga manzon sai suka kafircewa manzon suka kafircewa littafin da kyau fa sawfa ya'lamuna da sannu ai za su ga sakamakon kafircewa annabi kafircewa littafi ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ولقد حقيقة سبقت كلمتنا كلمة مسبقت تارجا أرجا أنجيتا كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد mu dai in ji Allah kalimar alkawari da take tsakaninmu mu riga mun gaya muku ni da annabawa na mu ne masu rinjaye za mu taimaki annabawa mu in ji Allah zan taimaki annabawa na inna la nansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya za mu taimaki manzanninmu da wanda suka yi imani da su tun daga nan duniya mu harkar da kafiran suna gani suna gani su zo su ne magada mu riga mun rubuta wannan kataballahu Allah ya riga ya rubuta la'aghalibanna ana wa rusuliya ni da manzanni na mu ne masu yin jayi inna Allah sani Allah laqawiyyun mai karfi ne azizun mabuwayi ne ba abin da yake gagararsa anan idan an yi kaman an tambaya ya ubangijin mun ji wannan amma mukan gani wani lokaci a annabawan naka akan dame su akan yaƙe su waɗansu ma in kwana ya ƙare akan kashe su kaman Yahaya da Zakariya yace ai ba wai iyakan gari wurin cin nasara duniya kaɗai ne ba a'a ai in aje lahira ga jama'an nan za su shiga aljanna ba mai hanawa ga jama'an nan za su shiga wuta ba mai hanawa to nan ne nasara take bayyana amal hayatud duniya illa mata'ul ghurur ai duniya ba komai bace sai rayuwa irin ta rudi a'a wanda aka aka raba shi da azabar lahira faman zuhziha anin nari wa urkhila jannata faqad faz wanda aka raba shi da wuta aka shigar da shi aljanna ai shine yayi babban rabo din ba wai ku je yaki da kafiri kafiri ya kashe ka ce yayi nasara ba a'a wannan an masa istidraji ne wato saboda ubangiji dama ya riga ya ce walaula ay yakuna an-nas ummatan wahidatan laja'alna liman yakfur bir rahman li buyutin suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yazrun ya takuna zukhrufa ba don kada addini ya zama ya koma bangare guda ba na riga na rubuta yan wuta na ajiye musu wuta na riga na rubuta yan aljanna na aje musu aljanna ba don kada abun duk ya koma bangare ɗaya ba da duk wanda ya kafirce wa Allah in ji Allah kai da ya sha gata kwana nawa zai a duniya 60 70 bari ma shekara 100 da sai na ji yadda shi daɗi dukiyarsa ta fi ta kowa gidansa ya fi na kowa lafiyarsa ta kowa ƴaƴansa sun fi na kowa ƙarfinsa ya fi na kowa iyakan lamama ta hayatid duniya iyakan rayuwar duniya ko da shikenan sai in ba shi jin daɗi a lahira kuma bai da komai sai a zabar wuta to amma in nayi haka sai mutane su ce kafircin yafi amfani bari a koma wurin kafircin gaba daya saboda haka ne in jiyar musulmi daɗi in jiyar su wahala in jiyar da kafirai daɗi in jiyar su wahala wa tilka al-ayyamu dawilu ha bainan nasi ana kamun ludayi tsakanin jin daɗi da wahala tsakanin musulmi da kafiri ba don haka ba wannan kalimar mu cewa muke da nasara ɗin nan tana nan ita ce tabbatacciya wa inna jundana lahumul ghalibuna
إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ai ka riga ka karanta an gaya maka a cikin qur'ani wuri da yawa cewa inna hizballahi humul ghalibuna wa inna jundana humul ghalibuna kataballahu ala ghaliban ana rasulullahi duk an gaya maka ya rasulullahi an riga an karanta wannan ya riga an riga an ji shi innahum su manzannin mu da masu wanda suke tare da su muminai la wallahum sune almansuruna abubuwan yiwa nasara wa inna jundana gayyar mu rundunar mu lahumul ghalibuna wallahi sune masu rinjaye فتول عنهم حتى حين فأبصرهم فسوف يبصرون
فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون يا رسول الله ka kawar da kai gabarin waɗannan kafirai kai haƙuri ka kawo da kai kai haƙuri to wannan irin ayoyi ne waɗanda ayar jihadi ta kawo da hukuncinsu cewa ka kawo da kai ka kyale su to s- wannan ayoyin makka ne lokacin ba a ba da izinin yin jihadi ba domin sai da aka kowa madina shekara ta farko aka ba da izinin jihadi uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah to ba koma madina ba tukuna yanzu ana zaman makka ne ka kau da kai ka kyale su fa ta'allanu hatta hinin ka bar su har zuwa wani dan lokaci fa bashiril kafirina amhilhum ruwaidan ka ba su ka ba su dama ka kyale su dan lokaci daga ka bar garin nan ka koma madina shekarar farko za mu baka izini ka yaƙe su shekara ta biyu za mu baka izini ka karya dukkan ƙarfin su gaba ɗaya shekara ta takwas ka zo ka ƙarasa su ka ƙwace garin su ka ƙwace ƙasar su gaba ɗaya shekara ta goma ya zama ka zo ka yi hajjin ban kwana komai ya riga ya yi daidai ka yi haƙuri ya rasu lafa ta wallah hannu hattahin ka kawar da kai gaban su hattahin har lokacin ah, lokacin da muka ɗiba sai ya yi
وأبصرهم فسوف يبصرون wa absirhum fa sawfa yubsirun samu su ido ka gani samu su ido ka gani da sannu za su ga abin da zai same su kai kuma ka ga abin da zaka samu na nasara أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين afa bi azabina yasta'jilun fa idza nazala bi sahatihim fa sa'a sabahul munzarin in sun ji irin waɗannan maganganu su ce mate hadal wa'adu hinin din yaushe ne hinin din har zuwa yaushe ne ne ne mate hadal wa'adu in kuntum sadiqina kun sha gaya mana irin wannan za a yi mana azaba za a yi mana azaba za a kashe mu za mu mutu za a sa ma wuta kun sha faɗa mana yaushe za a yi ne sai Allah ya ce a abun mamaki afa bi azabina yastajilun yanzu da azabar ta afa yastajiluna bi azabina yastajilunaka bil azabi walaula ajalun musamman la ja'ahumul azab wala yatanan bal tazamuhum lashun suna gaggautar da azaban nan dai wai ina ma azabar a kawo ta mana a kawo ta mana رب إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر لنا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم wannan magana in gaskiya ne a yi mana hadirin duwatsu ma mana suna gaggawar wai azabar ta sauka a fa zabi na sta'jilun yanzu suna gaggawan azabar ta mu ta zo ta sauka a kansu ha fa idza nazala bi sahatihim randa dukkan azabar ta zo ta sauka a farfajiyar su fa sa'a sabahul munzarin rannan kan fa asubahin kafiran da aka yi musu wa'azi suka ki rannan kan za su gamu da asubahi mai muni lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya- ya- ya- yake yakin Khaibara da asuba da safe iso garin su arna yahuda sun dauki faretanin su za su tafi gona su dauki kayan aikin za su tafi gona sai ga annabi da da rundunarsa sai suka ce Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad wal khamis Muhammad wal khamis Muhammad yake tafi da yaki annabi yace nahnu idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzarin mu a duran da muka sauka a kofar gidajen kafirai da safe turan nan fa safiyar waɗannan kafirai ta yi muni sabahul munzarina safiyar waɗanda aka yi musu gargaɗi suka ƙi to za ta yi muni aka kama su a badar aka kakkashe manyan su guda saba'in aka ɗaure waɗansu manyan guda saba'in shikenan ƙashin bayan kafirci ya karye amma kafircin bai mutu ba suna nan suna renonsa dai har ranar takwas ga hijira aka je aka yaƙe su aka kwace garin gaba ɗaya aka kwace ƙasar gaba ɗaya aka naɗa sarki a garin shine Attab manzo Allah ya nada Attab ya zama shine sarkin Makka ya wuce ya cinye wuraren da suke kusa da duka su Da'ifa Hawazin kenan sannan aka zo aka ƙara sannan lamari a goma ga wata a, goma ga hi- goma ga hi- ga hijira hijira tana da shekara goma
وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون watawalla anhum attahin wa absir fa sawfa yubsirun zan sake nana ta maka ya rasulullahi ka kau da kai kai hakuri ai ka ji dai mun kissanta maka dukkan kissoshin yan uwanka manzanni ka ji abin da annabi nuhu wanda ya sha wahala ka ji ta ya zama shine abu abun wa godiya shi ake yabo kafiransa sun halaka sun tafi kenan ka ji mun kissanta maka kissa annabi ibrahimu shi ake yabo shi aka sa albarka da shi da ƴaƴansa aka yi masa kyakkyawan suna kafiran suna bari sun halaka sun tafi kenan mun kistanta kisa annabi Musa da Haruna su ne ake yabo a duniya ake son su a duniya ina fir'auna da shi da mutane duk sun tafi har yanzu ba taɓa aihuwan da an ce mai- sunansa fir'auna Allah ya raya ba ko sunansa Haru- haruna Allah ya raya ba babu sun tafi kenan da sunayensu in ka gana amb- ana ambaton su dai sai a ce alaihi la'anatullahi fir'auna la'ananne Ah, ya rasulullahi kai haƙuri kai ma za ka ga za mu nuna maka ya mu halakar da makiyanka mu tseratar da kai da kai da masoyanka ka sa musu ido ka gani wa absir ka sa ido fa sawfa yubsiruna da sannu za su ga abin da zai same su na azaba tun daga duniya har lahira سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
سبحان العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا أوصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك دو وند يو الله كراري با وند يين كراري والله كما يد الله يكي وكانسا كراري ملائكو سنجة إنا لنا السافون وإنا لنا المسبحون سبحونا بوتا الله كموني ما سيو الله تسبيهي ننكم الله دا كانسا نيي وكانسا تنزيهي يا شيء سبحان ربك sarki ya tabbata ga Allah Ubangijinka ya Rasulallahi, Rabbil izzati ma'abucin izza, izzan nan dai da ka sani wa inna rabbaka lahuwal alim izzan nan da ake halakar da kafirai da ita, da rahimiyyan nan da ake jin kan mumine da ita, to izzan nan tana nan kuma halin izzar yana nan inna rabbaka labil mir Allah ya sa kafirai a gaba sai ya yi musu yadda wa ƴan uwansu. Sarki ya tabbata ga, ga- ga Ubangijinka Allah ga barin abin da ake jingina masa na ‘ya'ya mata mala'iku ko na ɗa ko na abokin tarayya dodanni ko kowane irin abu dai ubangiji ya tsarkaka gabarin wannan abu eh, wa in min shay'in di komi ma yana tsarkake Allah tanzihan lahu rabbil izzati ma'abucin izza anan izza dai sifa ce ta Allah amma an ce rabbul izzati ma'abucin izza to rabban akwai izza sifa zatiyya akwai izza sifa ismiya akwai izza sifa fi'iliya izza sifa zatiya ba za a ce masa rabbul izzati ba a wurin a fa innal izzata lillahi jami'a dama ai sifarsa ce zatiya ba sai a ce yana da abu ba in an ce abu yana da abu to shi daban kenan abun daban yana da abu to irin izzan nan ne da yake aiki da ita akan kafirai ya cire izzar su da izzar wajen mumini saboda wallahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha'u a ɗauke izza daga kafiran nan a mai da izza wajen muminai walillahi izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina a dawo da wannan izza a cire izza Ali su Abu Lahabi duk kafiri mai wani izza za a cire masa izzarsa a dawo da ita akan su Abubakar da Umaru da Usman da Aliyu da sauran mabiyanka ila mil qiyamati walillahi izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina Ka- ka izza in an tuɓe ta an baiwa muminai munafikai da suke cewa la in rajana ila almadinati la yukhrijana al a'az walillahi al-izzatu wa lirasulihi ba wanda yake da izza sai Allah shi kadai sai manzonsa sai kuma muminai wanda suka bi shi suka bi manzonsa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna kuma iya din ma ga wani larabci ana iya yin haka tunda ana cewa ah, ana ana ana ana faɗin irin haka buddari mai gida kamar yadda ah, yadda ake ce rabbu dari kamar yadda ake zuljala da zu zu ma'abuci rabbu din suna kiransa shi ma ma'abucin abu da larabci suna kiransa rabbu rabb- rabbu dari ko rabbu dabbati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalina to daga nan za mu kira duk baki daya kai mun maka salamun qaulan min rabbir rahim mun da mun ce salamun ala ali yasin mun ce salamun ala nuhin fil alamin mun ce salamun ala ibrahim mun ce musa wa harun to kai kuma da sauran annaba duka za mu haɗa su a nan mu ce wa salamun alal mursalina gaisuwan nan da muka keɓe wasu annaba muka sa musu da ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya ko biyu kan musa da haruna to za mu haɗa dukkan annaba da manzal salamun alal mursalina zaman lafiya da gaisuwa da girmamawa ya tabbata ga dukkan manzanni walhamdulillahi rabbil alamina godiya kuma ta tabbata ga Allah wanda ya harkar da kafirai ya taimaki musulmi fa qudiya dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man arada an yukta lahu bil mikyal al awfa falyaqul subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin duk wanda ya dada da babban mudu a cika masa to ya faɗi ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sabai sun ce kullum suna jin in manzo Allah ya gama tahiyya sai ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi sallama wani lokaci ko in ya fito daga sallar sai ya ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wannan sura nan ta kare kenan za mu shiga wata sabuwar sura yanzu insha Allah
سورة صاد مكية وآية ست وثمان آية بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق سورة داود عليه السلام مكية وست وثمانون آية wannan sura sura sa'ad ana ce ana kiran surar Dawud annabi yana makka aka saukar da ita tana da ayoyi 86 kuma da haka bismillahir rahmanir rahim sa'ad wal qur'ani bi dhikr bal alladhina kafaru fi izzatin wa shiqaq kwanan baya da muka kare alhamdu alhamdu fadiri mun yi bayanin cewa alhamdu alhamdu dinnan su biyar ne a cikin alqur'ani aka so mu surori da su alhamdu alhamdu lan'ami alhamdu kafi alhamdu saba'i alhamdu fadiri su biyar daidai da suna suke cikin fatiha allahu rabbu ramanu rahimu maliku to sai aka ajiye kuma a ka'ida kullum in an ci kashi ɗaya daga cikin kashi hudu na alkur'ani to sai an kawo sura mai farawa da alhamdu tana nunawa kashi ɗaya daga cikin kashi hudu na qur'ani fa ya ƙare kashi na gaba to in za a shiga rubu'in gaba to surar da za ta fara ita ma sai ta soma da sad ko dai alif lam mim sad ko kaf ha ya ayin sad ko kuma sad din shi kadai to an an sha yin maganganu dai akan waɗannan harfa kuma surori da ita wannan irin harfa to waɗansu na ce wannan sadi yana nuna sad din nan yana nuna muhammadu annabi duk abin da ya faɗa gaskiya ne ko an fara da alif lam mim ne ko an fara da kafa ya ayin ne ko an fara da da shi sadin gaba ɗaya ne to duk abin da annabi ya faɗi dai gaskiya ne waɗansu kuma masu ma'arifa ahlul kashi suna ce makami ne na siddiqiyya shine sadin to yanzu a karanta mana wannan sura tana so da haka sad sadi harafin sadi shi kadai Allah alim muradi bi zalika Allah shi ya saki da waɗannan irin harufa akwai guri da take guda ɗaya kamar nan sa'ad kamar ƙaf kamar nun wata jallin zati kenan guda ɗaya ake samun harufa guda biyu kamar hemim kamar ɗasin wannan kuma ta jallin zati da sifofinsa wato kuma Allahu wa rasuluhu akwai kuma inda ake ƙarawa su zama uku kaman alif lam mim re ko alif lam alif lam ko tasin mim to wannan kuma tajallin zati da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alhijabul azam kuma da makami na siddiqiyya din akwai kuma tajalli akwai inda suke zuwa guda guda hudu akwai biyar wani an haɗa dukkan tajalliyat kenan alamun nasu da alamun malaku da alamun jabarut da da halatul lahut da halatul hahut duka biyar din kaman kaf ha ya ayin sa'ad kaman he mim ayin sin kaf in kun ce alif lam mim kenan akwai akwai daya akwai biyu akwai uku akwai hudu in yaje kenan kamar yadda arkan islam guda biyar ne sannan lokacin sallah guda biyar ne kamsu salawat sa'at in an ce rantsuwa ne to Allah ya rantse wal qur'ani da zikir ya rantse da wannan alqur'ani nan ma'abucin zikiri zikiri la ilaha illallah wa awwal wujuhi wa afdal wujuh zikiri wa'azi zikiri tunatarwa zikiri alqur'ani to alqur'ani shi ya tara waɗannan duka ya tara la ilaha illallah din ya tara wa'azin ya tara tunatarwan kuma shine alqur'ani din wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wal qur'ani dhikr bal alladhina kafaru fi izzatin wa shiqaq tare da Allah ya saukar maka da wannan alqur'ani ya kai manzo ma amma duk da haka kafiran nan suna cikin jin kai suna cikin jin kai na izza ba izza irin na kirki ba fi izzatin a cikin girman kai wa shiqaqin da sabawa Allah da saba manzon Allah suna ciki domin irin wannan ayoyi sun sauka ne wajen hijir wajen annabciya da shekara tsakanin tara da goma a lokacin da suka zo suka yi kafirai sun bi hanyoyi duka na yadda za su shirya da manzon Allah manzon Allah ya ki suka ce don Allah mu ba ma son mu yi faɗa da kai duk garin nan kowa ya riga ya san ka kai mai amana ne kai mai gaskiya wuri ne kai mai son zumunta ne kai duk abin da za faɗa na kirki duk garin nan kowa ya san haka kake muna zaune lafiya bayan shekara arba'in ka fito mana da wani abu na zagi dodanninmu mu da wutar da iyayenmu to sun yi sun bi sun ce wani ya je ya gaya masa ya bar abin nan da yake yi duk abin da yake so za a yi masa gaza to abin an ce sihiri ne abin an ce waka ce abin an ce bokanci ne abin an ce hauka ne ta je dai a roƙe shi ko menene ma dai wanda ya je din ya gaya mace mutane sun aiko ni kaji kaji kaji kaji sun ce don Allah ka daina faɗin abin idan kana son mulki ne mun yarda daga yau mun mallakawa mun mallaka maka kanmu mu mutanen makka in kuɗi kake so za mu tara maka kuɗi sai ka bi kowa in mata kake duk abin da kake so da yace to bari ka ji da za ku sa rana lokacin da take fitowa a hannuna na dama ku sa wata lokacin da yake faduwa na hannuna kun hada mu wallahi ba zan bar wannan abin da nake yi ba Allah ne ya aiko ni bari ma ka ji ya soma karatu shi manzon Allah shi kafirin yana ji ya soma tun daga fusilat har zuwa kulain na kuma takuna bil ladhi khalaqal rafi wa baini sai har lokaci sai ce ya kama bakin manzon Allah kar kai mana addu'a kar kai mana addu'a to sai ya koma ce mutumin nan abin nan nasa ba hauka bane ko ba sirri ina san hauka wannan mutum bai kamar ba haukaci ko ba ba na san boka wannan ba boka bane ko abin nasa ba waka bane don ya karanta min naji ko abin nan nasa fa akwai gaskiya a ciki abin da yake ba da shawara mu kyale shi mu fita shaninsa in abin nan mai kyau mu ne in abin nasa ba kyau mutanen waje za su kashe mana shi mu huta ko ce eh ya bashi hanci ya bashi hanci ya bashi hanci ka fusatar da shi ta ce ni ne Muhammadu zai ba yana da me yake da shi wanda zai bani ni din a ce to ka ba mi abin da zai bata annabi ya rasa inda fakkara wa qaddar fa kutta kayfa qaddar summa kutta kayfa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa arbas fa qala inna hadha illa sirrun yusar inna hadha illa qawlu bashar to akai ta ci gaba da irin waɗannan dai har aka komo kusa da wajen abu abu talib suka je dattijo shugaban mu shugaban mu to Allah ka shiga tsakanin mu dan dan wankan nan ka gyara tsakanin mu mun ji ta kowace hanya ya yadda a sulhunta a haɗa kai yaƙi don Allah ka sa baki sai ce ya kira manzon Allah sai ya ce ya dan dan uwana ni na san duk abin da kake faɗa gaskiya ne gaskiya ne a wasu da mutanen ka suna neman zaman lafiya ka shirya da su mana yadda za a zauna lafiya ka gani na tsufa ba na iya jure bakin ciki ka zauna da su lafiya sai ce ai ni abu ɗaya ne kawai ne ke ne wajen su ɗaya kawai Abu Jali ce faɗi ɗaya mu ƙara mu ƙara maka goma ko goma kake so za mu baka in dai ɗaya ne ƙara ma ya ta zama goma abin da ke so su faɗi la ilaha illallah kawai ka ji a a jihar al'ali hata ilahin wahida in na haza da shi dala ku tashi tafi anin shi wasu yiru al'ali hatiku ku rabu da shi kowa je riƙe dodonsa to shi ne za mu karanta nan bari lannan ka rufi izzatin wa shiga كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا حين مناص كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص كم دا يوا أهلكنا مك هلكر دا من قبلهم من قرن wato muka halakar da kafirai na tsaraban yadda muke karanta maka dai ka riga ka ji su fanadau in azaba ta zo ka ji kafirai suna ihu suna ihu wala tahina manasina lokaci ya wuce ba lokacin tsira bane in azaba ta riga ta sauka ba lokacin tsira kuma zai ce amantu annahu la ilaha illazi amana banu isra'ila babu lokaci ya kure amma mu mutane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har lokacin da mutum ha- ransa za ta fita in ya tuba Allah zai karba har lokacin fitan ran mutum inda ya tuba Allah zai karba
وعجبوا أن جاءهم munzirun min وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون.
وقال الكافرون هذا ساحر shay'un ujab هذا شيء عجاب
فنادوا ولا تهين مناس واجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجاب آه واجبوا ba mamaki an ja'ahum munzirun minhum cewa an ai manzo mai gargadi daga cikin danginsu ba kureshe ba larabe mutumin gare su wa qala kafiruna hadha sahirun kazzab ne ko sahirun kazzab eh haza sahirun kazzab suka ce wai haza sahirun kazzab suka ta sunan sahiru suka sa sunan mai ƙarya wai wannan mai sihiri ne mai ƙarya shi manzo Allah fa kafiran suke gaya masa haka auzu billahi أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ta ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab a abun mamaki a jaral aliyata ilahan wahida yau dukkan allolin da muke da su dinnan ya mai da su ilahan wahidan wai Allah guda daya inna hadha la shay'un ujab abun mamaki ajibun abun mamaki ne amma ujabun ya fi shi zama wa abun mamaki Eh, inna hadha la shay'un ujab su kafiran maka sun san Allah domin wala in sa'atan man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah in ka tambaye su waye sama waye su ce Allah to me yasa ba ku bauta masa suka ce sai su ce ba mu gada ba mu bautan dodo muka gada yuqarribuna ila Allah zulfi su ne za mu su ne za su kusatar da mu wajen Allah wai dodo suke bauta shi sanin shanin sanin Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala shi dan adam yana da ƙarfi na kama abu yana da ƙarfi na hango abu da idonsa yana da ƙarfi na jin abu da kunnensa yana da ƙarfi na sansana abu da hancinsa yana da ƙarfi na ɗanɗan abu da bakinsa daga guda biyar ɗin nan sun ƙare abin bai samu ba to abin ya wuce shi in dai aka ce wani abu ne amma ba zai iya taɓa shi ba idonsa ba zai iya ganin abin launin abin ba kunnensa ba zai ji muryar abin ba hancinsa ba zai bakinsa ba zai tsinda abin ba to abin nan ya wuce ƙarfin ɗan adam to sai a bar shi da tunani Allah ya wuce abin da za ka shafa da hannunka don ba jiki ba ne Allah ya wuce abin da za ka hango don ba launi ba ne Allah ya wuce abin da za ka sansana da hancinka don ba arzi ba ne ya wuce abin da za ka ɗanɗana da harshenka ba arzi ba ne to duk ya wuce nan to ya wuce ƙarfinka kenan saboda haka sai ka saurari mai Allah zai ɗin zai ce mai annabi zai ce to sai Allah ya ta sifanta kansa wani lokaci ya ce yana zaune a kashi wani lokaci ya ce yana saukowa da asuba wani lokaci ya ce yana tare da mu duk inda muke ba inda wani zai je ba yana tare da Allah ba wani lokaci ya ce kai sujada ka zo kusa kuma ce yana da girma ya fi komai girma azimun kuma shi ba- ya fi komai girma akbar to shi kan sai a bar mutane su rika tunani wannan ya girmansa yake ne to suka ta sawara shi iri iri iri shine suke sa dodanni wurin ce a'a sun sun kai uku ah, kamar indiyawa suka ce allah su uku ne ah, suka faɗi sunayensu amma duk guda ɗayan nan ah, yana komawa ga allah ne Eh, kiristoci suka ce su ma allah su uku ne amma ukun ya ya- ya haɗu ya zama guda ɗaya to haka dai waɗansu kuma waɗansu mutane suke sifanta allah yana wato sifa ba na majazi ba na haƙiƙi Allah ya ce yana da hannu hannaye guda biyu bal ya dawo su da tani yana da sawaye kuma ya ce yana zaune kan al'arshi to idan mutane suna maƙamul islam ne ba su yi nisa cikin musulunci ba to ba za ka raba su da cewa Allah din nan babba ne wani abu ne babba kamar mutum yake amma wane mutum yana zaune kan al'arshi akan al'arshi saboda makamul islam wato makwabta suke da kafirci kan iyaka ne daga kafirta sai ga cikin kafirci kake ne bai kai maqamul iman balle na nesa da kafirci to duk wanda karatu ya takaita daga maqamul islam ma daga ƙasa to bayan da kai karaba su da Allah mai hannaye ne guda biyu da fiska ina zaune akan al'arshi kuma ya fi kowa girma saboda suna makwataka ne da da kafirci shi maqamul islam kamar da yadda ka san wanda yake in kan iyakan Najeriya to za su je yawo za su mutum zai tashi daga Najeriya ya hira a wata ƙasa ya dawo mutumin wata ƙasa zai hira ya koma ƙasa ana jin bakin juna to tsakanin mai makamul islami da kafirai makwabta ne za a je a sha giya wani lokaci tare wannan su tafi sallah wannan su tafi kafirci za a je a yi neman mata tare wannan su tafi sallah wannan su tafi kafirci makwabtaka dai ana jin bakin juna an iya halin juna a wannan makami na makamin islam bai haƙiƙatar ya kai makamin imani ba to duk tunaninsa haka yake zama sai ya ki sauran ayoyin nan duka yace maka dai da huwa ma'akum aina ma kuntum yace bi ilmihi ah me yasa shi bai rubuta bi ilmihi din ba ya kai wa Allah ƙari huwa ma'akum yace bi ilmihi ah ai bai rubuta bi ilmihi ba shine zaka zaka wa Allah ƙari a cikin bi ilmihi a shi da yadda yadda yace ar-rahmanu alal arshi sai bai ce shiru yayi to in yace huwa ma'akum aina ma kuntum dole kai ma ka ce haka din ba za ka ƙara ba saboda haka nake samun wahaloli duk mutumin da ya dage akan maqamul islami ya ki sakewa to maganganunsa suna kuci sai da Allah yakan yafe masa don yana da kyakkyawan niyya yana da kyakkyawan niyya saboda shi musulmi yana da kyakkyawan niyya Allah zai yafe masa amma maganganunsa duk suna da maganganun makwabtansa sai ya kai maqamul imani zai je ci zaka ji maganganun suna suna san na kamshin maqamul isani al isani anta billahi ka annaka tarahu ga Allah ne da inna hadha la hijab وانطلق الملأ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إلى يراد وانطلق الملأ منهم sai suka tashi mutanen da suka zaune wajen Abu Talib din sai suka tashi da sauri wato tashi da sauri tafiya da sauri ne in talaka sai suka tashi minhu animshu ku tafi ku tafi wasbiru ala alayatikum kowa je rike dodonsa inna hadha la shay'un yurad wannan abu da akwai abin da ake nufi wanda ba faɗa ba akwai abin da ake nufi wanda ba faɗa ba
ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاط ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة in haza illa ikhtilaf ba mu taba jin wai an ce tunda muke jin addinai ba mu taba jin wani ya ce kowa ya rabu da dodonsa ya kama Allah kadai ba mu taba jin wannan ba tunda ake labarin addinai mu taba jin an ce kowa ya saki dodonsa ya kama Allah ɗaya ba mu taba ji ba in haza illa ikhtilaf wannan dai ƙarya ne kage ne kawai kage ne kawai
أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أنزل عليه الذكر من بين بل هم في شك من ذكري بل عذاب تو إذن sun kafirce wa annabi sun kafirce wa alkur'ani to sai kuma alkur'ani ya dame su an ce in wannan alkur'anin ƙarya ne su kawo kamarsa guda goma fatu bi ashri suwari misli suka kasa kai ku kawo daya suka kasa to aka ce to ko kun ce ko kun kasa wa illam tabalu walan tabalu ba za ku iya ba to suka rasa yadda za su yi zai ce to wai littafin da ya zo da shi shi din ne kawai za a ce gaskiya ne za a yi ne a uziya da zikirin min bayyana wai don an saukar masa da littafi wai an saukar masa littafi min bayyana tsakanin mu balun fi shakkin min zikri Allah ya ce to ai littafin ma ba su yarda da shi ba domin su je laulanu zila hadha alquranu ala rajul min alqayatayn azim wannan littafi da wani abu ne na daraja na girma ai da wani babban mutum za a dauka ko ko urwatun mas'udin ko walidun mughira wannan na daif wannan na makka su ne za a manyan mutane wanda kowa ya san su manya ne su ne ya kamata a saukar musu da irin wannan littafi inda gaskiya ne ba ba marayan gidan Abu Dalib ba bal hum fi shakkin min zikiri ai littafin nawa suna shakkar sa bal lamma yazuqu azab da saura bar wannan magana tukuna don ba su dandana azaba ta bane in sun dandana haƙiƙa za su san fa kai baka na azabi wa nuzur za su san lalle wannan abu naka gaskiya ne domin daga gamu da mala'ika dai za su sani gaskiya ne alqur'ani
أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أوزل عليه ذكر بين بل في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب وتلشان عند سكتي من القرية العظيم لسي الله أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض سكريا ورحمة ربك خير مما يجون سكي نونا مني saukar da littafi na wajen urwatu mas'udin koko wani a makka su ne suke raba su ne suke raba mini rahamata inda suka dama zan sa Allahu a'lamu sai kalbi salati Allah shi ya san wurin da ya dace ya aje manzancin sai kuma ya aje inda yafi ko ina dacewa akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam am inda khaza'in rahmati rabbikal azizil wahhabi shakar rahmar Allah ta raba annabci tana hannunsu ne balle za su bai wanda suke so indahum khaza'in taskokin rahmati rahmar rabbika Allah ubangijinka in an ce wa annabi rabbika din nan dadi yake ji in an ce rabbika da an ce rahmatin lahi da kyau amma da an ce rahmatin rabbika din nan sai ji dadi kamar da aka ce subhana rabbika rabbil izzati to kuma Allah yana son koyaushe annabi ya zama yana cikin jin dadi shin a wurin su ne khaza'inu taskokin rahmati rahmar rabbika ubangijinka al azizi mabuwayi mai harakar da kafirai al wahhabi mai baiwa annabawa annabci mai baiwa waliyai walittaka mai baiwa masu arziki arziki mai ba kowa abin da ya bashi suke rabawa ba su bane mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaqu fil asbab am lahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaqu fil asbab ana tambayar su gaskiya wahayi daga sama yake zuwa littafi da ake saukarwa kuma daga sama ake saukar da shi saboda nuna isar abu ko da ma'ana ne aka ce idan ma'aikaci ya ce wannan magana ta fi da mu ba wai na sama da su a can gidan sama ne ba a na sama da su a makami ne to an faɗi saman nan sai hankali duk ya koma sama don darajar abin am lahum mulku samawati wal ardi shin kafiran makka kam su ke da mallakar sama ne da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa su ne falyar tabu su hau filas babi da sababin da yake hau da mutum sama su hau su nemi abin da zai hau da mutum sama su hau su ɗauko annabcin su zo su ba wanda suke so in suna da mallakar sama da ƙasa ba su da komai jundun mauna lizumun min al-ahzab jundun mauna lika mazumun min al-ahzab kowace runduna ta kafirci ai an ji yadda aka yi da ita ta riga ta karye min al-ahzab daga cikin gayyar za a faɗi gayyar a nan gaba a kirga su a ce ula'ikal ahzab wannan su ne rundunar kai mun halakar da kafiran kafiran annabi nuhu ne annabi hudu ne annabi salihu annabi ludu annabi salihu annabi ludu annabi musa da harun annabi isa duk mun halakar da kafiran naka din ma za mu halakar da su kowane irin kowace irin gayya ta kafirci za mu halakar da ita jundun ma kowane kowace runduna wadda take can hunalika cikin kafirci mahzumun za a rushe ta min al'azabi daga cikin gayyar kafirai din wato ranan badar za a halakar da su har gayyan gazotul azabi nan ma za a halakar da su
كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب جند ما هنالك مهزوم من العذاب كذبت قولهم قوم نوح وعاد وفرعون وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب واتو gayyan kafiran da nake ce maka na halakar da su na tsayatar da ƴan uwanka annabawa bari in faɗa maka ɗan daga cikin su su ma waɗannan naka za mu halakar da waɗancan kazzabat qablahum qaumu nuhin ai kamun qurayshawa kafiran annabi nuhu sun ƙaryata manzanni yaya aka kwashe ai ba kwashe lafiya ba an halakar da su cikin ruwa sun ma aka ragnar akharin wa adun adawa mutanen annabi sun ƙaryata annaba ya aka kwashe ai ba kwashe lafiya ba iska aka sa ta kakkarya su a cikin kwana bakwai wa fir'aunu fir'auna mutanensa da shi duka sun karyata annabi Musa da Haruna sun karyata annabawan mu ya aka kwashe ai ba kwashe lafiya ba an dulmuyar da su cikin ruwa fir'auna ma babban mutum ne ba wai miskinai ne irin mutanen Makka ba inna fir'auna inna fir'auna ya shi fir'auna babban mutum ne ariyan filardi wa inna wala minal musrifina sai da babba ne amma kada yake yana cikin masu banna ba irin talakawa irin na Makka bane zul autadi shi yana da turaku da yake ɗaure makiya cikinsu na azaba shi fir'auna saboda haka ake cewa fir'auna zilal tadi alladhi tazawwa fil biladi fa akthara fiha al fasada fa zabba li rabbuka sawda azabi Allah na nan su ya musu abin da yawa mutanen Nuhu da mutanen Hudu da mutanen Salihu da mutanen mutanen fir'auna din wa adun wa fir'auna zilal tad wa samud wa qaum ludin ai samudawa mutanen annabi Salihu sun karyata annabawa mun gaya maka kazzabat qaum nuhin al mursalin kazzabat adun al mursalin kazzabat mun gaya maka duka ya aka kwashe kuma mun gaya maka yadda aka kwashe duk baki daya in an halakar da su inna fi zalika la aya wa ma kana aktharu mu'minin wa inna rabbaka huwal azizur rahim to al aziz din nan ar rahim din nan zai amfani da izzar sai halakar da kafiran maka rahimiyarsa ya tseratar da mutanenka mutanen su abubakar da umaru da sauran mabiyanku wa adu wa fir'aunu zulautat wa samud wa qaum ludin yaya kafiran annabi ludu suka karyata annabi ludu sun kwashe lafiya ai harkar da su aka yi kifar da garin su aka yi wa samu da gamu ludin wa ashabu laika mutanen mutanen da annabi shu'aibu yayi musu wa'azi kazzaba ashabu laikatal mursalin tattaqun su ma ya aka yi da su ai an harkar da su da yawmuz zulla an aka sa musu zafin rana suka rasa inda za su shiga zafin rana suka rasa inda za su shiga sai aka yi inuwa mai sanyi sai suka yi ta taruwa a ƙarƙashin inuwar suka yi ta taruwa a ƙarƙashin inuwa suka yi taruwa sai da suka gama taruwa a ƙarƙashin inuwa sai aka mai da inuwar ta zo wuta sai yawmu zulla innahu kana azabu yawmin azim ai ban kwashe lafiya ba to wannan duk ba zai ishe su wa'azi ba
إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب in kullun illa kazzaba ar-rusula fa haqqa iqab duk waɗannan da muka lissafa masa كذبت قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب اولئك اولئك العذاب in ga rusul waɗannan su ne gayyan kafirin da na halakar dukkan su ba wanda ba su karyata annabawa ba a cikin su fa haqqa iqabi sai uquba ta ta wajaba akan su na halakar da su wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimuna Allah bai zalunce su ba su ne suka zalunci kansu ya aiki manzanni sun ki sun zazzagi manzannin sun kakkashe waɗansu fariƙan kazzabu wa fariƙan yaktulun sun kashe waɗansu sun ƙaryata waɗansu duk abin da muka yi musu mun kama su da laifin su ne
وما يروا هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء إلا سيهة واحدة ما لها من فواق to su mutane maka mai suke jiya ne me suke sauraro me ba abin da suke jira illa sai hatan wa sai a yi musu tsawa guda ɗaya kamar yadda aka yi wa kafiran da suka kafirce wa manzannin annabi isa in ka tila sai hatan wa zama bai zamu khamidun ko ko irin tsawa wa adawa samudawa ko su ashabu laika din tsawa ɗaya kawai ta ishe su ma da hamin fawaq wanda ba ta da ɗan sauran lokacin da za ta rage musu ko ƙanƙanin lokaci wato gurgudun tatsar akuya ko gurgudun tatsar saniya shine fa ko ɗan lokaci ba a ce a dakata ɗan sauran ɗan lokaci kaɗan ba za a rage musu ba in lokacin ya yi amma saboda girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daraja shi da daraja garin da aka haife shi duk ba yi wannan ba sai aka ja su a hankali aka fito da su makka gari mai alhurma ba a kai su madina garin annabi mai alhurma ba sai aka tsaye da su a wani ƙauye da aka tsaye wani kafa sai Allah ya saukar musu da azaba azabar kuwa Allah ya riga ta inna barsha rabbika la shadid za su gamu da danka irin ta Allah dankar Allah zafi gare ta tsanani gare ta amma da yake wa ma kana Allah yu'azibuhum wa anta fihim annabi yana cikin su ba yi danka mai tsanani ba kadan kadan aka kama guda 70 aka kashe guda 70 aka daure ba danka mutum na kifar da garin annabi ludu da harakar da an adawa ba kuma sai Allah ya ba shi taimako da mala'iku, Allah bai taɓa aikan mala'iku su taimaki wani ba, a'a, ihu kawai za a yi wa kafirai sai su mutu, ko sauro guda ɗaya ya kashe su ko kuma iska ta kashe su ko ruwa ya dulmu yadda su fa kullun akhadna bi dhanbihi fa minhum man arsalna li hasiban wa minhum man akhadhatu sayhatu wa minhum man kasalna bil arda wa minhum man aghraqna amma a aiki rundunan mala'iku a ce za a ba ku mala'ika dubu in kuna so ma biyu su zama dubu uku in kuna so ma a ƙara dubu biyu su zama dubu biyar bi khamsati alafin min al mala'ikati musawwimin duka wannan don darajar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam me suke jira ne har da musulunta ba daga sun ci a bari to bismillah tambaya
jiya a zan sani zangon daura san mutanen daura ya aiko suna man a tamfa guda hamsin saboda wanda suka musulunta yadda ya saba ko ce shekara la saka masa da alheri
zuwa gare ka daga alƙali a nuhu unguwar jiyan lafiyan bare-bare zuwa gare ka bayan gaisuwa tare da fatan alheri ina fata malam zai mini wannan bayani auren mace da ciki wata uku yi ake tsammani sai aka je wurin dokta ya- ya bincike ta sai aka samu tana da sai ya sake ta to shin in ta haihu yana da dama ya sake neman auren wannan mata ko ko ba aure tsakanin su in ba aure a tsakanin su me yasa in kuma akwai aure a tsakanin su me zai sa idan a mazhabar imam malik da imam shafi da imam ahmad ibn hanbal da imam abu hanifa duka dai ba zai sake aurenta ba saboda hukuncin sayyidina umaru da yace dukkan matar da ta kwanta da miji a cikin aure da idda suka daura aure cikin idda suka kwanta da juna a cikin wannan iddar ba za su abada har sai na Ali ya tambaye shi na ka samu wannan hukunci to wannan bayan an riga hukunci ya riga ya ya tafi saboda haka ah, ya auri mace da ciki wato mai idda ma in an aure ta da idda an kwanta da idda ma ta zama tabidu tarihi balle mai zuwa idan ya samu wata mazhaba daga wajen waɗannan guda hudu ta ba shi dama yana iyawa amma waɗannan guda hudu ba su ba da dama ba tambaya ta zuwa ga malamin mu ina fata Allah ya kara maka lafiya ya kara maka karama da daraja ni dai in na ji an ga wata azumi a rediyo na kan dauki azumi amma in aka yi a rediyo watan sallah bana a, bana ajiyewa sai na cika shin yaya na yi daidai ko ban yi daidai ba?
ka yi daidai a na farko a na ƙarshe ba ka yi daidai ba domin ka yi azumi ranar sallah annabi ya hana yi azumi ranar sallah
A, zuwa ga malam bayan dubun gaisuwa tare da fatan alheri ni ne ina da ciwon asma ina damu na saboda ka inga ta har min sai na yi amfani da wani magani da muke shekawa yayi azumi na a duk abin da mutum ya sheƙa ko ya sha azuminsa ya kare shi ko wanda yake da ciwo ai fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra ciwo iri biyu ne akwai ciwon ya hana azumi za a samu sauki a biya akwai ciwo ya ya hana azumi ba za a samu sauki a biya ba to wanda wanda zai bada da biya yana kanka ne da Allah ya baka lafiya ka biya wanda kuma ba dama ka sake samun sauki ka biya to irin wannan sai ka riga bada mudu kullun da la'asar to wanda ya shega wani abu dai ma'anarsa wannan azumin ya karya zai biya shi
sai masu tambaya cewa zuwa gare ka bayan ga- yaya, bayan gaisuwa tare da fatan alheri ko kwanan baya mun ji malam ya halatta cewa a shan maman mace ba haramun bane saboda haka ko malam zai kara mana hali ban bayani ce ba haramun bane ni abin da nace mazhaba ce guda biyu wato mazhaba ta sahabbai ga baki daya duk nonon da aka sha bayan shekara biyu to bai da hukunci amma ummul muminina aisha tana da mazhabar arzihi harum aleki wato wata mace ta zo ta gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya zama namiji kuma yana shiga wajen mu shine mai mana hidima yakan sami wani lokaci a cikin ba ba ba a cikin sutura sosai ba ya zan yi ni ko shine kadai mai mana hidima sai annabi ya ce arzihi harum aleki ki shayar da shi don ya haramta gare ki to sai in umu ta ta dauki wannan mazhaba cewa koyaushe aka tsotsi nonon mace ta haramta ga mutum amma mazhabar sauran sahabbai idan mutum ya wuce shekara biyu ya wadata ga abinci kashinsa ya yi karfi to don ya sha mama ba zai haram ba zai bai da wani hukunci bayan shekara biyu abin da na faɗa kenan mazhaba guda biyu ce alhamdulillah mai karɓar wazifa bismillah ya zo da wannan mai karɓar wazifa da duma wanda ya ji sharaɗin na bashi ɗariƙar shehu tijjani na riga dai na yi bayanin cewa ita wazifa nan ɗariƙun waliya duk da baki ɗaya wato karramawa ne eh, kar- karra wasu bayin Allah a fadan manzon Allah in kirki da suka yi shehu tijjani ya haddace Qur'an tun yana da shekara bakwai shehu tijjani kamun ya shekara ishirin da ɗaya wato dukkan ilimi mai amfani ya haddace shi kamun ya kai shekara talatin da shida sai da ya rasa duk duniya malamin da zai karanta- karantar da shi kuma ya sha yawo to saboda wannan abun kirki da kowane musulmi ya zama haka ai da musulunci ya fi haka to sai aka karrama shi a fadan manzon Allah aka bashi wannan dariƙa dan kar aka ce duk wanda yake so kai ma ka karba a karrama ka amma sai wanda ya sa kansa Eh, istighfarin da muke irin na kowa ne salatin da muke irin na kowa ne la ilaha illallah irin na kowa ne amma mu muna da muna da salsalarsa sauran wata ta farko ne eh, akwai eh, iznul amu da iznul khas rika tijan shiga ba a fita ba hada da wata dariƙa ba ziyarar sole san duka cikin dariƙa za a kula da sallah a yi ta cikin jama'a in an samu za a jima iyaye za a jima wazifa da jami'in zikirin juma'a ba a shanta ba in ka yarda na baka dariƙa shi tijan duma wanda ya ji ni in ya yarda ya karba na ba shi ya je wajen malamai na tijaniya su gaya mata da ake lazimi da wazifa da zikirin juma'a wani kirimin rabbika bukurta mu asira ka karba na baka dariƙa shi tijani hannu za ka kawo alhamdulillah shi ka na ko Allah ji mu Allah ji iyayen mu iyayen malai malai Allah saka shi mu da alheri Allah ji musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu da imani mu da addini mu Allah ya kiyaye mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye mu da kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya karya kafirci Allah ya dauka musulunci Allah ya karya kafirci Allah ya dauka musulunci Allah ka biya addu'a mu da addu'a da muke musu addu'a albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tafi musulunci Allah ji mu Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق من راسل الحق والذي الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد